zai sha
sallah sallah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam
muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kama wannan rana mai albarka ranar litinin 27 ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da 16 ga watan uku shekara ta 2026 miladiya a wannan babban masallaci mai albarka na juma'a na kandegar national a unguwar yantala babban birnin yamai jamhuriyar nijar kamar yadda aka sani wannan majalisi mai albarka ana gabatar da tafsiri ne a bayan sallar tarawih zuwa lokacin da ya sauƙaƙa ba dai a wuce awa ɗaya da 'yan mintuttuka in yayi nisa awa ɗaya da minti goma makamancin haka to a yau ita ce daman kamar yadda aka saba duk shekara ranar 27 daren 28 muke tsaye da tafsirin alkur'ani mai girma to shekarun baya da suka gabata tsawon shekara 4 zuwa 5 tun shekarar 2021 mun kasance wato shekarar 2021 a shekara aka fara tafsiri a wannan masallaci mai albarka yau muna dosar shekara kusan biyar kenan ko hudu da wani abu a cikin ana tafsiri a wannan masallaci mai albarka to al'adar majalisin duk ƙarshen karatu muna samun bakuntan malamanmu muka saba gayyatowa musamman irin su sheikh abdulmalik khamis hafizahullah su sheikh salih ali hafizahullah su suka saba bakuntar wannan majalisi don su samu na albarka su yi ba mu nasa'ih su yi mana nasiha su faɗakar da mu to shekarun bare dai ina ga babu wanda ya samu ya zo to wannan shekarar sai muka ga cewa ya kamata ba malamanmu ba abokananmu na da'awa su ya kamata mu gayyato wajen nan domin su karfafa mana gwiwa saboda su ma wato irin gudunmuwa da suke bayarwa a sauran majalisai to su zo su albarkaci irin wannan guri da da yawa daga cikin mutane an sa a zuciya cewa irin nan gurin ba za a ga addini a gurin ba da yawa haka ɗabi'a ta ɗan adam ta sa duk inda ake ganin sojawa ne ko polisai ne kai gurin ba gurin da za aka ga addini ba ne haka ɗabi'ar aka ɗabi'antar da al'umma a kai amma kuma hakikanin gaskiya mu da muka zo gurin mun ga yadda abin yake da manyan gurin da ƙananan yadda suke da riko da addini da sa addini ya ci gaba wato mun gani mu ko a gaban Allah za mu iya shaida abin da muka gani to sannan muna so kuma na waje su ma su dinga shigowa kaɗan kaɗan suna ganin irin ci gaban da ake samu a irin guraren nan domin in sun tafi su dinga fatan alkhairi da addu'o'i na samun ci gaba a samu karfi cewa guraren jami'an tsaro addini ya yi karfi kamar yadda wata magana da sheik abdulmalik ya faɗa a jandarmeri da ya muhadara bara yake cewa turawa babban tashin hankalinsu gurare kamar biyu ne zuwa uku a ce 'yan bokonmu masu karatun bokanmu sun fahimci addini wanda ake sa ran su ne za su zo su karbi su mulke mu su shugabance mu sun fahimci addini sannan kuma jami'an tsaronmu waɗanda su suke kula da abin da ya shafi rayuka al'umma da dukiyoyin al'umma da dai tsaron ƙasa a ce su ma kuma sun fahimci addini wannan tashin hankali ne ga turawa da yahudawa da makiya allah a ce guraren da ake sa ran nan ne za a haɗa kai a ci amana al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam a ci amanar ƙasa sai a ga nan ne kuma cibiya ta tarbiyyatar da imani da tsoron allah to kaga lalle wannan abu ya zama tashin hankali da bala'i da musiba a gare su to kuma allah subhanahu wa ta'ala haka yake ikonsa inda duk ake tunanin za a yi fada da addinin allah sai allah ya tasar da wasu matasa su kare addinin a daidai gurin kun gane ko haka kamar yadda annabawa da suka zo kowane annabi za ga da allah ya turo shi babban kalubalen da zai zo ya kalubalanta mai waɗannan mutanen na wannan zamanin suke takama da shi sai Allah ya bashi mu'ujiza shi ko ba haka ba Na.
lokacin annabi Musa alaihi salam ana takama da sihiri da waye da waye sai Allah ya bashi sanda sihirin nasu duk su yi abin da za su yi buga sanda ta- ta haɗe abubuwan da su- macijansu da sauransu lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ake takama da shi iya magana da iya zance da kai hari in aka gaya ma ta magana gwara a buga ma marto a kanka da a gaya ma magana saboda magana tana tasiri ga laraba sai aka turo manzan Allah da alkur'ani fasihi shi kansa fasihi ne afsah ma yantuku biddad shine wanda ya fi kowa yin magana da larabci shi yasa Allah ya bashi jawami'il kalb in ya faɗi magana kaɗan sai a yi littafi a kanta sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi Qur'ani da Qur'ani da suka ce na shi ya kirkire shi sai aka ce to fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin aka yi musu tahaddi karo uku ko zu- abin nan na farko aka ce su zo da irin alkur'ani su- ba za su iya ba aka ce su sabu sha- surori goma kai ba za su iya aka ce ko da aljanu ne da mut- ku je ku nemi taimakon su ku kawo surori goma na alkur'ani ba za su iya ba aka ce to tunda duk kun kasa a bakara ita ce ta karshen tarihi aka ce to ku zo da mi- misalin sura fatu bi suratin mithlihi wadu ushuhada in kuntum sadiqin sai Allah ya ce fa illam tafa'alu wa lan tafa'alu fattaqun nar allati waqudaha an-nas wal hijara tunda ba za ku iya ba to ku ji tsoron wuta ba in kuka mutu akan fada da alqur'ani da sunna to ku ji tsoron wuta wacce an tanade ta ne fa dan kafirai da an mata makamashi mutane ne da duwatsu Allah ya mana tsari to haka in ka ɗauki annabawa daban-daban duk abin da shine wani malam ya ce da annabta ba ta ƙare ba a zamanin nan za a turo na annabi to ya za a wani wata mu'jiza za a bashi a yadda da shi Kuɗi.
shine yace kuɗi za a bashi in ba a bashi kuɗi ba to mutane yanzu sun fi imani da kuɗi Allah ya mana tsari to an annabta ta ƙare la nabiyya ba'di kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine khataman nabiyyin to ka in cika mu da magana to ba tare da bata lokaci ba tunda Allah ya sa wato mun samu ɗaya daga cikin waɗanda muka gayyata za su yi kalma a gurin nan wato sai mu gabatar da shi amma kafin nan akwai wanda yake a hannuna na hagu malam musbahu shi ma ɗan uwa ne na da'awa ban san za a zo da shi ba da sai shi ma na sa cewa ya yi bayani amma tun da dai mufaja'a ce mu kyale shi a matsayin dai gashi a hannuna na dama shine a mamman shafi'a السلفي المعروف بالسلفي المعروف لا, لا يعرف eh wanda sananne ba sai an ce wane wane wane ba duk masu abin nan bibiyar kafofin yada sadarwa za su ga yana ba da gudunmawarsa eh kuma ban sani ba yaron bai filani ne ba- ba barbare eh na kakannin ara kakannin arawa yawwa ko mai gida ko ta za zai- za mu ba shi ya ba mu wasu kalmomi wanda za su amfanar da mu a ramadan da wajen ramadan muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya masa taufiki a akar makallahu falyatafaddal mashkura الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwa masu kima da daraja fuskoki masu karamci da matsayi da jinjina na musamman ina yi muku gaisuwa ta musamman ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
an ce mini in yi nasiha wadda take ramadan da wajen ramadan sai na ga babu abin da ya cancanta in yi wa ni kaina da kowa da kowa nasiha ban ga abin da ya yi ba sama da riko dai da wannan addini na don saboda shi dai ne dai 'yan da suka riko da shi suka ci nasara to wa'annan na yanzu ma shi dai ne za su yi riko da shi su ci nasara Allah yake cewa wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiya Allah shine alqur'ani kenan alqur'ani ita kuma akwai abukiyar tahiyyarta shi ita ce sunna domin manzo sallallahu alaihi wasallam hadisun da manzo sallallahu alaihi wasallam yace inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'a ko ya ce inni utitul kitaba wa mithlahu dan ruwayan da ya zo akwai wanda ya zo wannan akwai wanda ga baki ɗaya haɗo su dan in ka ce ƙur'ani kaɗai ne to sai aka ce kitaba littafi in ba gane littafin ba to ƙur'ani sai aka ce wa mithlahu da kwatankwatan shi ma'an kenan ƙur'ani da sunna shine za mu ruƙa sai mu yi nasara kuma wannan ne zai haɗa mu zai haɗa mu kuma mu yi nasara a kai duk wani bayanai da za a yi kawai sai dai ya biyo bayan wannan amma ƙur'ani da sunan nan shi ne ya haɗa sahabbai wanda da sun kasance yaƙi tsakaninsu da juna akwai wanda suke shekara arba'in suna yaƙi yaƙi dalilin ɗan wani abin da bai taka kara ya karya ba za ka ji irin abs da zabiyan ko ta darabtu ma abasan wa zabiyan ba dama ta nafa wa dakko baina mai isin mansami da abs abs da zabiyan shekara arba'in suka yi suna yaƙi dalilin kawai an kashe taguwa ta wa'insu wa'insu kuma suka ce dalilin aron liddin miya wannan wata ta aro ta karya mata shekara arba'in kun ga magozanci ko kun ga gabaji ko kun ga wannan wanda yake nuna rayuwa da ta zama to babu musulunci a ciki gargajiya galgajiya wannan ita ce galgajiya ta gaskiya da ake faɗa amma da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo sai zama to dalilin zuwan shi aka yi yaƙi da duk wani kabilanci aka yi yaƙi da duk wani regionalism aka yi yaƙi da duk wani bangaranci a'a wannan addini sai aka zama to innamal mu'minuna ihwa yan uwa ga baki ɗaya musulmi ga baki ɗaya mummunai ga baki ɗaya yan uwan juna ne waɗansu a wannan wurin ana faɗi dibi suke kamar mutane kaɗai wai ka san cewa aljani musulmi dan uwanka ne wa anna minnal muslimuna wa minna duna zalika ko ba haka ba kuna tsara'ika kidada yace wa ammal qasituna fa kanu li jahannama ataba yace tsaka a cikin mu akwai wanda suka zama to musulmai wa minnal qasitun ko ومن وانا من الصالحون ومنا القاسطون كو ستن كما وانا من الصالحون ومنا دون ذلك
muslimuna ina ga Allah rama ya tabo ne sai dan rike tani wa anna minnal muslimuna wa minna duna zalika ko wa minnal qasitun wanda na kawo dai farkon aha to kun ga daga ciki akwai musulmai akwai wanda kuma ba musulmai ba kaga duna zalika akwai wanda suka zama to kafirai 'yan shegantaka kafirai fasikai kafirai 'yan giya kafirai terrorist kafirai munafikai kafirai bushirkai kafirai duk wani shaidanci da kake gani irin yadda kaga irin su bush da suka huce irin su sarkozy ko ba haka ba irin su makirci makuron irin su wannan mai kama alade mai yake da suna trump to wallahi ka ku yi tsammani wai kamar a can babu su duka akwai su yadda kaga a nan akwai cikinsu cikinmu al'umma to haka a cikinsa akwai to haka yadda kaga akwai nagari a cikin musulmai to haka cikinsa akwai wanda idan mutum ya yi da ya fasan martaba na musulmi ko ba haka ba sai ya kai mumuni daga nan sai ya kai salihi muhsin ha to shi ne can ya ce wa anna minna salihuna wa minna duna zalika sai ce kai kunna tsora'ika ƙidada kai aƙidu daban-daban a ciki wani balami yake tambaye wani aljini ina inda in manta wa Sheikh Wahid bin Absalam Bali ne yace wai a cikin ku ko akwai wani aqidin daban-daban a ce wannan sunna a ce wannan dariqa a ce wannan shi'a a ce wannan mu'tazila khawarij murji'a irin wannan khawarij masu yakin mutane irin su yan boko haram kin nan irin su yan ina ne duka wannan da kake gani aqidu daban-daban wanda doctrine ne wanda mutum ya kwankwaɗe ta a hannun wanda imanin shi in yana da imani kyakkyawa sai ya samu irin wadda take kyakkyawa amma in ya je kwankwaɗe a hannun wanda sai a hankali to sai zama to lalatacce ko ba haka ba ƙwarya ta bi ƙwarya to sai ce shin wai har cikin ku akwai ire-iren wannan duka sai ce ƙwarai kuwa sai ce shin wace ce ta yi haɗari sai ce shi'a masu zagin matan manzan tsira a nama musallar da zagin sabon manzan tsira a nama musallar wanda su dun wani gwamnati inda ba musulmi ba inda ba irin nasu ba ne wala kawai kallon shi dai suke dun wani gwamnati in ma wane ne kawai inda ba nasu ba ne wala kawai kallon shi dai suke haka to kenan babu abin da zai haɗa mu sai tafiyar sunna wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu sai manzo sai Allah yake cewa wazkuru iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum ku tuna da kun kasance maƙiyan juna kuna yaƙin juna ba ga maciji da juna babu shiri ba gaisuwa babu zaman lahiya ya yaƙi ga baji kawai amma dalilin zuwan musulunci sai Allah sai ya haɗa zukatanku fa'allafa ta alifin ƙulub ba a ce ba sai fa jama'a ru'usa kuma haɗin kai don malamai suka ta an kada ana haɗin kai munafuci ne ke da kwaci haɗin kai a haɗin zuciya zuciya ya zamanto zuciya ta haɗu don saboda in wane yana ƙaunar wane wallahi in ya yi magana ko baya nan ya ji an ce ai wane ya ce kaza zai ce wallahi gaskiya ne domin mi ya san wani mutumin kirki ne ya san wani bai karya ya san wani bai za a haɗa kai da shi ba a yaudari ƙasar shi ya san wani ba za a haɗa gari kai da shi ba a yaudari rijiyon ƙin shi ko a yaudari al'ummarsa ko karti kai barantana gida ya san me yake yi ya san me tunanin shi ya san bit ɗinsa a taimaka al'umma ta ci gaba a taimaka al'umma ta huta daga cikin ƙangi da take na zalunci da munafuci da horauta da ake yi mana ɗauki ɗaya a zo a ja wannan a haɗa kai da shi a ɗan ba shi wani abu a kawo mana wani abu a zo a haɗa kai da wa'innan wanda suke jahilci ya yi musu yawa ba su yi karatun kirki ba a nuna musu cewa ana zalimtar ku ana taimaka ana taimaka da wa'insu ana kula da su ku an bar ku baya ba kwa karatu ba kwa rayuwa cikin manyan motoci ba kwa rayuwa cikin manyan manyan gidaje da AC da wane ne sai a zo a rika hura musu wannan kwakwalwa ba wai ba labari da sarbo ba wannan lalata a sa mata birisi ne dan an ce labari sarwo a wanke ya zamanto duk wani datti babu ko ba haka ba a shine labari an ce labari ma aika kai kayanka duk wani datti a wanke to su wannan a sa biris cikin sarbokin ne ko ba haka ba to wannan ire-iren waɗannan abu duk wanda ya zamanto mai tunani wanda ya zamanto mai hankali mai lissafi sai ya zamanto ya nisance shi don saboda abin duniya ba zai sanya ba ya halakar da al'ummansa in dai mai hankali ne wallahi ne wannan mintunan da aka bani ni ba sani ba da saboda abin yana da bayanai mai yawa amma dai bari i da sa'aya mai yawa minti biyar kai ma da gangan ka taɓo ne to duk da wannan yaƙe-yaƙen sai Allah ya ce fa'asbahtum bi ni'imatihi ikhwana da ni'imar wannan ta Allah subhanahu wata'ala dalilin zuwan manzon tsira a Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai zamanto suka zamanto ƴan uwan juna sai ka ga mutum dan saboda wannan addinin ya tahi ya ba da dukiyarsa ga baki daya mutum ya zo ya ba da kansa a kashe mutum wani kaga an cire mai kunne wani kaga an hidda mai ido wani kaga an hidda mai hannu wani kaga an hidda mai shi kafa don saboda al'ummarsa ya zamanto ya kare ta shi yasa muke jinjinawa bayan allan nan wanda ka ga mutum ya tahi hilin daga ana sallah kai kana nan mutane da kana kwance cikin ac ko kana kwance cikin ɗakinka da sanyi da komi karuwa inda zahi ne ka sa ac ko vanti inda sanyi ne karuwa amma su suna can suna gwagwarmaya bayan allah kai nan irin bayan allah nan in ba a jinjina musu wasu ya kamata a jinjina ma to game da ire-iren waɗannan al'amurra wanda ya kasance kowa ya mai da hankali ya lura menene za a yi al'umma ta ci gaba sai manzon tsira a zama salasalam yake faɗa game da duk wanda suka je aka kashe sa irin wannan wurare don taimakon addini wannan ya yi shahada don kare jininsa ya yi shahada don kare mutuncinsa a zo a ce a ci mutuncin matansa iyalansa ƙanuwarsa a ci mutuncin 'yan ƙasarsa ya yi shahada domin an ce irdu man kutuna duna irduhi mutunci kai 'yan ƙasanka ba mutuncinka ba ne yau aka ce yau ko a bidiyo aka gwado 'yan ƙasanka wani ya shiga cikin wani hali na wulaƙanci na cin mutunci kai kanka kumiya kake ji don saboda mutuncin da ya shahi wannan cin mutuncin da ya shahi wannan mutumin ya shahi ka za ka ji ba daɗi to duk wanda aka kashe shi don kare mutunci kare mutuncinsa ko kare mutuncin wani nasa ya yi shahada man kutila duna nafsihi fa huwa shahid wa man kutila duna malihi duk wanda aka shi don kare dukiyarsa ya yi shahada wannan hadisai ne wanda an nuna min lokacin ya shi sanya ba zan kawo su ba hakan ga a jere ɗaya bayan ɗaya amma sai imamu ahmad sai imam bukhari imam muslim da sauransu duk sun kawo wannan wannan tahiya mutum ya zamanto yana kula da ire-iren wa'annan ababe ya zamanto yana da kishi na ƙasarsa kishi na addini na farko sannan kishi na ƙasa domin kishin addinin nan shine zai sanya ka yi kishin ƙasarka in an ce kishin ƙasa menene ya zamanto ƙasarka tana kula da al'amura na addini ƙasarka ya zamanto al'amura na zalunci kai ba a yi tare da kai ba a haɗe kai da kai a zalunci wani don wato salasa ce al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhinuhu musulmi dan uwan musulmi ne kai ya zalunce shi ko kuma ba zai bai zalunta shi la yadhlimuhu kai zalunce shi wala ya kuma kai wulakantar da shi domin mai musulmi dan uwan musulmi ne lokacin da muka san cewar akwai wannan dan uwantaka na musulunci da muke tare da shi wanda muka gada daga iyayen iyayenmu iyayenmu da kakanninmu to wannan tahiya ta suna sai zamanto ta ƙara gyaran abin amma ana tahiya mu muna musulmi wannan yana ganin shi kabila kaza wannan yana ganin region kaza wannan yana ganin gari kaza wannan yana ganin wai rasism wannan fokin shi kala kaza ne wani yana gano wannan hori ne wani yana gano wannan baki ne wani yana gano wannan wankan tarwada ne kafe ole yaushe za a tahi yaushe za a ci gaba in ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam da wannan ayar dalilin sakko wata wani rasism ne tashi manzo sallallahu alaihi wasallam suka zamanto tsakaninsu har suka fara cin kai wani yana dagawa murya wani yana daga wannan murya mazo salasalam ya rika bayani wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar fa anqadhakum minha kadhalika yubayyinu Allahu lakum kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi la'allahum tahtadun haka Allah yake bayani yake yi wa al'umma mutane bayani game da ayoyinsa domin su samu shari'a duk wani ana ai mutane su shiryu su shiryu wallahi wani rabon abinci bai sa wala mutane su haɗa kai wani wasu ong da suke zuwa suna yawo wai aje wai aje sensibilizan mutane wai a rika taimaka da wani wane ne da wani waye wala bai sa a haɗa kai duk wani abu da ka sani ba zai taba hada kai tsakanin al'umma ba in ba addinin musulunci ba dan da shine manzo sallallahu alaihi da ya zo ya zamanto sanadiyan hadin kan juna sai ya zamanto wannan aura daga wurin wannan wannan aura daga wurin wannan manzo sallallahu alaihi ya aura daga wurin abukannansa abukannansa en tim ya zamanto din ya aura daga gare su sun aura daga gare shi to kudi ba gani lokacin ya koya ma musulmi riko da ƙur'ani da sunna wallahi ba ƙaramin alkhairi yake janyowa a duk kowace ƙasa rikon ƙur'ani da sunna yana sanyawa al'umma su rika ƙaunar shugabanninsu shugabannin su rika ƙaunar al'umma ya zamanto kuma babu wani wanda zai rika shigowa ta gehe ya rika kawo mana wata virus wadda ta yi coronavirus bala'i wannan shi ne don saboda me ya sanya duk wanda ya riko da ƙur'ani da sunna zai zamanto in zai yi abu don allah zai yi don yana yi ne yana kula yana tunanin allah zai kama shi gobe kiyama shi yasa zai tsaye abin shi saboda allah wani bai zai zo ma da wani tunani ba ka je ka rika hallaka mutane ya zo ma da wani tunani a ƙaba ba ma al'umma abinda ba za su iya ba ya zo ma da wani tunani na ka ci amana al'umma ya zo ma da wani tunani na ka ci amanar ƙasarka ko ka ci amanar jiharka ko ka ci amanar unguwarka ta saboda ka san allah zai kama ka kina da haka wannan ababe ne da ya kamata a ce kowa ya fahimce shi sai ga kowa ya zamanto akan turba guda ɗaya ko wani ba zai yarda ba ko da ba a gaban mutane ba ko shi da wani ne a can gehe ba za a haɗa kai da shi ba a yaudari al'umman manzan tsira annan muhammad sallallahu alaihi wa sallama lokaci ya yi kuma akwai bayanai da dama sai dai wata rana insha allahu za mu sake dawowa mu dasa a kan inda muka tsaya allah zai yi ma al'ummanmu albarka kuma musamman sojojinmu wanda suke fagen daga Allah ya ba ku nasara wallahi kullum alkunutu kullum hutubobinmu na mimbari kullum muhadarori da in mun yi wala muna ƙoƙarin sanya wannan bayan Allah cikin addu'a ba mun gaya muku bane don mu birge ku wala abu ne don saboda kowa ma wanda bai yi ma ya ƙara ya kama jiki wanda yake yi ya ƙara wanda baya yi ya kama jiki saboda wallahi mun ga tasirin addu'o'inmu wallahi tallahi mun ga tasirin addu'o'inmu in ba dan albarka addu'o'in da muke yi ba wallahi da Nijar ba musamman yanzu a kundin tarihi cikin na biyar take ko na bakwai ko na ba musamman yanzu da ana nawa take don saboda a yanda aka tasan ma Nijar in ba don taimakon ubangiji subhanahu wa ta'ala ba addu'o'in wannan da muke yi wala da ba a san ba inda Nijar take yanzu kun ga da yanda aka yi ma libi kun ga da yanda aka yi ma sudan kun ga da yanda aka yi ma wani ikiran kun ga da yanda aka yi ma iraq kun ga yanda aka yi ma wannan kasashe su yaman su ina ne somaliya afghanistan pakistan kuna gani duk ababen da aka yi ta yi kun ga wannan kusa da mu afirka central yadda ab wani fitintunu ne ga mali dibu burkina wani irin fitintunu mu gani libya najeriya yanzu din yadda muke muke ganin mu alhamdulillah din yadda muke ganin su gashi mu subhanallah ba ma man haɗa kanmu da su zama da fitinar da take cikin can ba ma haɗa ta da nan da haka wallahi addu'o'inmu wallahi suna da tasiri kuma insha Allahu sai mun ga abin da ya turewa buzu naɗe insha Allahu kuma wallahi tallahi sai mun yi nasara bi iznillahi sayuhu zamul jam'u wa yuwalluna dubur bal sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar بارك الله لي ولكم في فهم القرآن العظيم ونفعنيه وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ السلفي جزاكم الله خيرا بهذه الكلمات النيرة الناشعة muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da wannan wato nasiha fadakarwa wacce ta kunshi ya mata take da wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarru wato haɗin kai a musulunci abu ne wanda yake mai mahimmanci sosai da al'ummar da ta ci gaba ta tsayu ta samu ƙarfi to za ga ta haɗa kanta ne haɗin kanta kuma dole dai akan littafin Allah da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala yana ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama labari mala ya so ya kaye ishara da wannan aya bai kawo ta ba law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi yace da zaka ciyar da duk abin da yake cikin ƙasa na dukiya wai dan ka sa su haɗa kansu don ka haɗe kansu shine ya yi ishara da cewa ko da a zo ana rabon shinkafa ko ana rabon abinci ko ana rabon kuɗi wai don mutane su haɗu ba shine yake haɗa kan al'umma Allah ne yake haɗa al'umma kan al'umma ta hanyar me bin littafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya ce walakin Allah allafa baina to kenan in muna so mu samu ƙarfi yan uwana musulmi alhamdulillah Nijar. samun irin ƙasa a duniya irin Nijar yana da wahala kun san me yasa na ce haka ba wai dan ina cikin ta ba na farko musulunci ya haɗa mafiya yawan mu musulmai ne ko ba haka ba mu ce ma kusan dukan mu musulmai ne sannan abu na gaba mafiya yawancin dukkan ƙabilun da ke cikin Nijar ba su da yawa sannan kuma akwai wasanni tsakani ana yi sannan ana auren juna ana duka abubuwa ɗaya ne babu munafunci a ƙasar da yawa shi yasa to mu ƙara dage an kana da kyau aka ce me ka ƙara da wanka to mu ƙara da wanka don Allah eh mu ƙara ba da haɗin kai na san hikimar da ya sa mala salafi ya yi wannan matashiya saboda gurin ya kamata a yi wannan matashiya guri ne na jami'an tsaro mun san cewa ana yi to kuma ba laifi ba ne ba in ka san aikinka an matini kun gane ko waye mafiya tsoron Allah cikin duk duniya shine manzo Allah amma Allah ya ce ya ayyuhan nabi ittaqillah kak ku ji nauyi ko ku ga cewa a ku din ne a ƙara tunatar da kai shi ma kuma abu ne mai kyau a addinin musulunci Allah ya bada ikon wato amfani da abin da aka sani Allah ya sa mai aiki da abin da muka ji na faɗakarwa ba tare da ɓata lokaci ba a ɗaya ɗan uwan ya ƙara so shi ma a sheik faisal hafizahullah shi ma ya ba mu wani daga ciki damun shi masha Allah ya yi kokari ya kawo mana ziyara ta bazata muna cikin tafsiri a kwanakin ramadan ya zo ya yi ziyarce mu muka kuma ya yi kokari muka ce sai ya yi kalma to yanzu ga ta musamman kalma ta musamman malam fesa bismillah fal yatafaddal mashkura barakallahu
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da amincewar shi da kadartawarsa ya haɗa mu a wannan farfajiya ta wannan masallaci mai tarin albarka a cikin wannan hedikwata ta kande guard tare da 'yan uwa da malamanmu da kuma abokan karatunmu ga baki ɗaya da kuma saura uwaye muna ma kowa fatan alkhairi Eh, kusan majalisi ne wanda malam ake ta gwagwarmaya ta karantar da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da tunatar da al'umma game da abin da ya shafi alkur'ani da karantarwa addini ga baki daya malam tsawon watan wannan an gabatar da tafsiri sai dai mu ce laihin daɗi karewa fatan da muke Allah subhanahu wata'ala ya karba Allah ya sa a cikin mizani Allah ya ɗora dukkan abin da muka saurara na amfani Allah ba mu ikon amfana na zamantarwa sharri Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon kiyayewa ya ba mu ikon nisanta da su ba abin da za mu ce sai dai mu ƙara musu ƙarfin gwiwa akan wannan fafutuka da suke suka zamanto suna yi saboda abu ne gaskiya wanda yana buƙatar lokaci yana buƙatar jajircewa yana buƙatar ba da himma da yadda kahin ya zamanto an zo an karantar da karatu na awa guda wani malamin zai ɗauki wajen awa goma yana muraja a karatun da zai gabatar da awa guda wani kuma sama da haka nan to kuma ga yanayi na azumi ga yanayi na abubuwa sai dai mu ce Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi dan uwa Sheikh Malam Shafi As-Salafi na isko shi yana gabatar da muhadara duk da ban samu bazawa kan lokaci ba fara ba da ni kuma ya yi tsokaci wanda gaskiya a wannan lokaci muna bukatar shi fatan da muke Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon amfana da karfafa akan wannan abu wanda wannan shine idan mutum al'umma suka san hakikanin abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya tanadar musu hakikanin abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya dora su to ba za su zamanto sun ji tsoron wani mai musu wata barazana ko wani abu makamancin haka kai wanda kake rike da rike da ubangiji subhanahu wata'ala ba ka bukatar duk barazanan mai barazana Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu tsokacin da zan yi ganin muna ƙarshen watan ramadan mun aikata abubuwa na ibadu da yawa a cikin watan ramadan to yana da kyau mu yi tsokaci akan wannan ibadun da muka yi kada ya zamanto cewa ibadar da muka koya a cikin watan ramadan da muka aikata a cikin watan ramadan za ta ƙare ne da ƙarewar watan ramadan saboda ibada ba ta karewa shi aiki aiki na managarci so ake na harko kullum a samu kanka ka zamanto khitamuhu miskun ne wato ƙarshen shi abu ne wanda ka yi shi ya dace wanda kuma ya tabbata a sunna hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake sanar da mu cewa innamal a'malu bil khawatim kusan da cewa kadai ayyuka suna yi tabbatuwa ne da ƙarshensu ƙarshen menene aikinka yanzu ka gani da yawa muna cikin watan ramadan to da mi na ƙare wannan wata na ramadan mai albarka da yawa tun da goma ta ƙarshe ta fara an ɗan ko mu ce tun farkon ramadan za ka ga yadda masallaci ya cika a farkon ramadan asham da aka fara yana ta ana yin goma ta farko sai ya ragu goman nan ta tsakiya zai zamanto kalla sai wanda ya daure da zuciyar shi zai zo ya ci gaba goma ta ƙarshe kuma wadda karatuttuka sun gabata malamai saman mimbari an faɗakar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kan shi ma fa ɗari mai gyaftan shi yake idan goma ta ƙarshe ta kama to mu a lokacin sai ka ji mutum yana cewa a'a ai an ce lailatul qadarin a wutiri wutiri wutiri take to shi zai yi kokari ya ringa tashi wutiri wutiri wutiri din nan sannan kuma wutirin da zai tashi zaka ga gwalgwadon ya zo ne iya kwa iya sallah da za a yi ta awa biyu ko ta awa uku sauran daren duka ya bar shi ya tafi wanda lailatul qadari tana fara tun daga faduwar rana da zaka zamna a gida kana ta istighfari kana cikin lada kana cikin ayyukan alkhairi da kake yi a nan bayan an gama tarawihi an yi shafa'i da wutiri an yi addawo'i ka dawo gida ka ci gaba da lazuminka har zuwa alfijir har zuwa ketawa alfijir Allah ya ban wasu istighfari ma ya game da wannan lokaci wanda suke istighfari a wannan lokaci to amma zaka gani muna yin sufar mu yi teknik teknik haka ne a ɗan yi dabara dabara goma ta ƙarshen ta ƙare to kuma babban abu shine idan daren jiya leven set mafi yawa ana kyautata zaton cewa yana zawa da lailatul qadari amma magana mafi rinjaye kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa tana sassauyawa a cikin kwanuka wanda suke amfan to wani daga daren jiya shi ya rihe aikata aikin alkhair alkhairai wanda suke abin da ya shafi wata ramadan daga abin da ya rage mishi kawai zaka yana cewa azumin kwana biyu ko uku ina sallah ina azumi alhali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ayyuka da karshe ne ake amfani hausawa ma cewa muke Allah cika mana da mi da imani ƙarshen ka ake ba wai ka fara ba tunda aka fara ramadan kai ne a sahun farko da liman zai yi wannan kuskure kai zaka tuna mishi ko kuma zai samu matsala shi kai zai janyo amma a same ka ƙarshen ramadan baka aikata ba aikin da ka rihe ramadan ɗinka da ayyukan alkhairi to kada ya zamanto mun zamanto cikin wa'anda suke rafkana a irin ƙarshe-ƙarshen lokaci na ramadan ramadan ya zo ƙarshe la'alla lailatul qadar mu tana gaba muna da kwana wanda ya rage ko bai rage ba akwai kwana daren 29 yana daga cikin kyautata zaton da ake tana zuwa daren 29 to wallahi ka duba ka ga masallatai yamma a daren 29 yaya suke sun koma kal'ada to babban kuma abin da ya fi muni shine kuma bayan ramadan malam tun ranar sallah asuba ta ranar idi tun sallah asuba ta ranar idi tun sallah asuba ta ranar idi tun daga nan nan to wallahi wannan yana nuna maka alama ce ta cewa fa aikin nan da kai a ramadan fa akwai alamatul istifham akwai ko wannan derogation a ciki kinan wannan abu na farko ya yan uwa shine mu yi matukar kokarin cika ramadan in mu da ayyuka na alkhairi cika ramadan in mu da ci gaba da ayyuka na alkhairi sannan abu na biyu ya ɗan uwa shine addu'a da istighfari a ƙarshen watan ramadan addu'a wata addu'a shine addu'a ta Allah subhanahu wataala ya karba maka shin ramadan inda nayi gaba daya wata guda da nayi ina zawwa masallaci ina sallah wata guda da nayi ina yin azumi kai wata guda nayi ina yin buɗe baki a kowar gidana ko kuma ina kawowa masallaci ana sha shin Allah ya karba ina da tabbacin ubangiji ubangiji subhanahu wataala ya karba ba ka da tabbaci shi sa magabata yana daga cikin abubuwan da suke karfafawa roƙon Allah subhanahu wataala suke wajen tsawon wata shidda na cewa Allah subhanahu wataala ya karba musu ibadar da suka yi a watan Ramadan tambaye kanka bayan sallar idi da aka zo ana barka barka Allah karba mana Allah maimaita mana ka taba zama ka ce Allah karba mana ibadan mu ta Ramadan bayan wannan ka duba halin da muke ciki mafi yawa kawai sallar idi ce to taqabbalallahu minna wa minkum Allah karba mana wani wani barkan ma da ake ma wai barka da baki barka da samun baki barka da samun baki shikenan kenan ibada ta kare ka duba halin da muke ciki ya yan uwa Ramadan bai karewa da ibada hanya ce ta a koya maka hanya ce ka samu ta Allah subhanahu wata'ala ya maka taufiki na farko ka samu kanka cikin watan ramadani kuma haka zo ƙarshen shi tsawon wata guda kana yin azumi dan Allah to me zai hana ka ka biyo baya da sitta shawwal me zai hana ka bayan ramadan ka ringa yin azumin litinin da alhamis banda iya litinin da alhamis me zai iya hana ka kai azumin kwana uku a kowane wata ayyamul bid kwanuka masu haske sha uku sha hudu sha biyar duka sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta karantar da mu kuma gara basa ce na lada azumin da zaka yi na kwana uku a duk wata za a baka ladan kamar kayan azumin watan ne guda daya za a baka ladan wata guda cikakke to na zo na yi ramadan na koyi yin azumi na koyi tun kahin wai zamanto na sha ruwa ruwa ya bi jikina in dawo inda nake normal a kahin ramadan me zai hana in jarraba yau an yi sallah ra sallah ba a yin azumi haramun ne washe gari kana iya kafara ka ce za ka yi sita shawwal azumi shidda da ake yi bayan watan ramadan masala sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mutumin da ya yi azumi shidda bayan watan ramadan to kamar ya azumci shekara guda ne yana yin azumi ka duba ka gani to wani sitta shawwal a ce wani ana azumin rakiyar wata kamar yadda hausa suke ci sai ce ai shi ba ya shi ya kawo watan ba barantana ya raka shi to kaga wannan kalma ce izgili ne da wani abu na sha'anin addinin musulunci kalma ce mai hadari kalma ce mai hadari yi kokari ibadar da zaka yi kai ka nace ka ci gaba cewa ramadan kada ya zamanto nukuta ce ta nihayar aikata ibadinka kada ya zamanto wani fuwan ne aka ba na ƙarshen ibadun da kake yi a yanzu kai da ibada sai kuma bayan ramadan sadaka ka koya azumi ka koya cika sallah a jam'i ka koya yin ƙiyamun laili ka koya yanzu ka gani bayan ramadan kahin ka dawo daidai tsaka gani ƙarhe uku ko ƙarhe biyu duk barcin da kake sai ka halaka tashi ka yi maimakon ka yi kwancini da barcin ka tashi ka yi raka'a guda biyu biyu ba za a sa ka ba cikin mutane wanda suke rafkanan raka'a biyu kadai kai biyu in kana so in kai alhamdu karanta kulhu wallahu ahad kowace mai mai ta kulhu wallahu ahad ko kuma sura gajera inda a tsayina ka kausa aya uku kai in ta ma tsaho karanta mu da hamatan ka ce Allahu akbar ko kuma summa nazar aya ce ta alqur'ani kana iya kai ta ka karanta ba ta yasara min alqur'ani in ma wai so kace kada menene kake so ka saba ma kanka kada ka bari shaydan ya zamanto ya sha ka da kankawa ka saki dukkan ibadan da ka kasance kana aikata kai yanzu ba ka ƙara wata ibada ta qiyamul layli ba sai wani ramadan kana da tabbacin ka kai ramadan babu mai tabbaci babu mai tabbaci zai kai ramadan to tun da baka da tabbaci wannan kuma ƙiyamun laili duk abin da wallahi ka sa mishi gaba in ka sayo shi da ƙiyamun laili wallahi ko menene Allah sai ya datar da kai saboda lokaci ne wanda mutane suna kwana dukkan ibada kuma lokacin da mutane suke rafkana a kanta bisu yin ta kai ka zo kana yin ta to ta na da matsayi a wajen ubangiji subhanahu wata'ala kuma irin ƙarshen dare lokaci ne zaɓaɓɓe wanda ubangiji subhanahu wata'ala yake saukowa sararin samaniya yake tambaya wa yake neman gafara a gafarta mashi wa yake neman arziki a bashi wa yake neman kaza a bashi wa yake nema wa yake nema kai ke ka tashi a lokacin kace ya ubangiji ina nema Allah sai ya ce an baka to amma in baka koya ma kanka ba ka ci gaba bayan ramadan to wannan abin ba zai zama to ka samu ba sai wani ramadan in in ya zo kuma ramadan in in ya zo in ka yin baka sani ba allah ya karba ko bai karba ba babu babbar asara babbar asara wanda ubangiji subhanahu wata'ala zai kaddarta maka ka samu kanka a cikin watan ramadan amma ba ka yi ba aikin da allah ya gafarta ba wallahi ka yi asara kwanuka talatin kowane dare ubangiji subhanahu wata'ala yana da bayin da yake iya wutawa daga cikin wuta mazala sallallahu alaihi wa sallama yace hancin wannan jibril yace hancin shi ya dirmiya ya taɗe manzo Allah yace amin amin amin har su uku yace mutumin da ya riski watan ramadan bai yi ba aikin da Allah zai gafarta mashi kayi aikin da Allah zai gafarta maka in baka yi ba akwai sauran kwana biyu ko uku ka yi aikin da Allah subhanahu wata'ala zai iya wuta ka daga cikin wuta in ba ka yi ba akwai sauran kwana biyu ko kwana uku kana da sauran lokaci ka yi matuƙar ƙoƙarin kada ka yi ƙasa a gwiwa cewa ma wannan ramadan in kuma bai canza maka rayuwa ba kada ya zama to rayuwar da zaka yi bayan a ce jibi an yi sallah ta yi bayan sallah ita ce ka koma ita ce ta haka wadda kake yi kafin watan ramadan ya kamata a samu shanjaman tare da kai kai ne ko muna wajen formation in aka kai ka formation da kan ka zo ka shigo iko ai ba haka ba kai yanzu da ka shigo ka canza jikinka karfi ya kawo wasu abubuwan da da baka iya yanzu ka iya to yanzu ka fito daga formation ko ka koma yanda kake da gida ai kaga abu wannan daga lokacin ma za a ce wani koma to ai bai to haka ramadan ne yake lokacin ka shigo ramadan ka yi tadrib kamar an yi forma an yi forma formation ɗinka ne an yi forman ka ne an yi forman ka ne na aikata ayyukan alkhairi to bayan ramadan me ake so kai shine kai kwance ne in ma ba ka yi ba duka saboda ba a so mutum ya zama to ya yi azumin duka rayuwar shi manzala sallallahu alaihi wasallam yace babu azumin duka rayuwa mafi yawa karshen azumi shine kai yau gobe yau ka yi gobe ka aje yau ka yi gobe ka aje yau ka yi gobe ka aje amma ka ce duka kai rayuwar ka gaba ɗaya azumi zaka yi wannan ka saba ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan dai ya ƴan uwa yana daga cikin ababen da zan mu yi matukar kokari mu kiyaye shine dukufa akan aikata ayyukan ibada wanda muka koya mu ci gaba da yi sannan kuma mu yi ƙoƙarin Allah subhanahu wata'ala ya karɓa mana ba abin da zaka yi kuma Allah ya karɓa ma shine komawa ga Allah da yawan addu'a ubangiji subhanahu wata'ala yana son naci yana son ka mishi naci kayi tazawwa kayi tazawwa kayi tazawwa kai ne ɗanka a gida yana son abu yace baba a bani kaza kace babu minti biyu ma in ya kewaye me zai jima ba fa kazan nan dai a bani kaza a bani kaza karshe dai kai kayi sai kayan nemo yadda za ka yi ka bashi to ubangiji subhanahu wataala yana son wannan kuma ubangiji subhanahu wataala manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana jin kunyar bawa ya zo wajen shi farfajiyar shi ya daga hannu ya ce ya rob ya ubangiji ubangiji ya maido masa hannun shi zero bai karba mashi wallahi ya yan uwa muna da occasion da yawa ubangiji yana son mu ubangiji yana ƙaunar mu ubangiji ya yassare mana dukkan ayyukan da zan yi mu ta yi aljanna mu ne da gwagwarmaya ta shiɗani yanzu kaga da ya ɗarme bijirarru sai san zuciya da wasu abubuwa suke tattare da mu to yanzu ka yi wannan ibada kenan kaga bayan ramadan za ka yi matuƙar ƙoƙari babban yaƙi ne da bijirarren shaiɗan ya yi wata guda yana jin haushinka to kai wanda kake tunanin cewa wane ya yi wata guda yana jin haushinka kuma yanzu ga occasion ya ta same shi ta yadda zai iya zoma wani irin farmaki ne zai kawa ka gaba karami ba ne dole kai ba sai ka yi shiri na musamman to shirin nan deja ka yi shi a cikin ramadan sallah ibada sadaka kaza duk yanda ya zo sai ka kauce mishi kai ni ba na shekaran jiya ba ne ni yanzu na yau ne da gobe na canza a ci gaba abu na uku ya yan uwa shine game da abin da ya shahi da kwai sauran lokaci minti biyu to game da abin da ya shahi kada ka yi ka yi kuskuren aikata aikin da zai rushe maka ibada ka gaba ɗaya wallahi mu kiyaye sabon Allah mu kiyaye komin karamin sabon Allah ya kusa laifi ɗaya da kake ganin shi ba komi ba mazalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa zata yi wata kalma ce mutum zai faɗi wadda shi ko a kabe kafa da wannan kalmai bai ɗauke ta ba a wani abu amma wannan kalmar ta jewa shi wutan jahannama wajen zira'i saba'in kalma ɗaya kalma ɗaya ya ‘yan uwa to shi yasa sha'anin addini yi matukar kokari ka ringa kame bakinka duk abin da kake ganin baka da ilimi akan shi ko kuma abu laifi ne ko kuskure ne kada ka yi kokarin cewa ka taba wannan abin saboda yan ya kai ya zamanto ya rushe maka ibadarka muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu mun tuttuka da mun so mu yi bayani kan zakatul fitr ita ma dake lokacin ta dai la Allah mana daga ƙarshe ya ƙara mana bayani muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karɓa mana ibadu gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan ibada da muka aikata a watan Ramadan mun yi ta ne dai shi kuma Allah ya karɓa mana fatan mu shine ubangiji subhanahu wata'ala ya karba mana ya ba mu lada a gobe ranar tashin alkiyama hadha ma tayassara wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh shek malam faisal jazakumullahu khairan ونسأل الله أن يجعل في ميزان الحسنات wannan kalmomi da malam fesal ya bamu ya karantar da mu gaskiya suna da matukar amfani allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji wato ya kawo nukutsotsi masu girma masu mahimmanci na ce zan bibiye su ni sai in karya doka ba na so karatun ya wuce awa ɗaya cif tsora kuma minti biyar ya rage mana kuma akwai abin da ya kamata in karasa da shi to cikin maganganunsa abin da dai zan ɗauka bayani akan wato abin da ya kamata mutum ya lura da shi bayan ramadan kamar yadda muka sha faɗa ramadan kamar makaranta ce makaranta kuma in ka koyi karatu don me ake koyin karatu don a yi karatu kawai ai don a aiki ake to ya kamata a ce duk wani abu da ka koya a wannan makaranta da kai makaryaci ne to yanzu sai ka daina karya to in an bayar ramadan ma ka ci gaba kakka kun san me yasa na fara kawo nan magana karya wallahi na san wani bawan Allah inda zan gaya muku da duk sai kun san shi da giza ake ce mai gizo saboda karya amma yanzu yana cikin manyan du'at malamai da ake sauraron su kun san sanadiyar shiryarsa wallahi sanadiyar shiryarsa ya taso ya taho wani masallaci ma masallacin ba zan faɗa ba zai ku kokarin gano shi ya zo ya ittikafi na kwana goma sai ya zama ladani daga nan sai ya zama ladanin masallaci daga ladanci sai ga malam wani kawai yanzu ba neman ilimi ya nan da nan sai muka ji shi ya tafi su dai karo karatu yanzu yana cikin manyan du'a da kuna sauraron shi kuna jinsa kuma yana ba da gudunmuwarsa yana kokari wallahi sakamakon albarkacin ramadan allah ya shiryar da shi amma da da ka an gan shi gizo ake ce mai saboda tsabar karya in ya tsaya sai ya fesa ta yawwa sai ya gaba allah ya shirye cikin ramadana to duk wanda ya ci tsoron allah kamar yadda malam fesal ya ishara a kan ya ce duk wanda ya ci tsoron allah ya yi riko da allah allah zai taimake shi allah ya ce wa man ya'tasun billah faqad hudiya ila siratin mustaqim duk wanda ya riko da allah ya dogara da Allah to Allah zai shirya da shi hanya wacce take madaidaiciya duk aiki abin da ake so tsoron Allah da ikhlasi da yi saboda Allah in gane ko matsalar mu babba ko da muna aiki wani zumin muna wargi muna shashan cewa ba ma kawo zuciyar mu tsakanin da Allah ne in gane yaqini ne babu a cikin ayyukan shi yasa sai ga mutum yana ta sallah amma ba ta canza shi kullun sallah yake amma mace amana ne kullun yana sallar amma kullum dan damfara to bai yi sallar irin da wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba domin Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar daga kaga kana ibadar da take canza ka ka zamto na kwarai ba ka zama na kwarai ba to ka je ka ƙara koyon wannan ibadar shin yadda aka ce ayi kake yi koko baka to da yawan abin da yake sa sabawa wajen yin aikin kun gane ko kan wuce saura minti biyu abinda malam fesa ya ce in ishara da shi na farko dai malamai sun yi bayani cewa zakatul fitr ana iya fidda ta tun daga gobe tsora kwana biyu sallah saboda daman bukatar ta a wadatar da miskinai da talakawa da abinci ranar idi ka a ce yau ranar farin ciki idi wani bai da abin da zai ci shi yasa ma manzo Allah ya ce to duk wanda ya bada ta bayan an sako daga idi sadaka ce daga cikin sadakoki amma ba zakatul fitr ba ce kenan ya halatta duk wanda zai fidda ta daga saura kwana biyu sallah mun gane ko bari mu ce maka daga gobe kana iya ka fidda ta da maraice ko jibi daga maraice ba dole sai ranar sallah ba kuma kada ka sake a tafi idi baka fidda ta ba mun gane ko kuma ana fidda ta da abincin da ake amfani da shi a gari sannan kuma abin nan duk mutumin da yake a ƙarƙashinka ka za ka fidda masa ka fidda wa kanka ka fidda wa matarka wato ɗanka ma'aikacin gidanka duk dai wanda ke ƙarƙashinka kun gane ko wannan shine abin da nake so abu na gaba ranar idi me ya kamata ranar idi ranar idi ana so idin sallah azumi kafin mutum ya fita ya aga mata ya dan ci wani abu in gane ko kafin ya tafi idi yana daga cikin sunna sannan mutum ya sa kaya sababbi in akwai mun gane ba dole sai farare ba eh sababbi in akwai ka kura a daka yauwa sannan a fita ana abin nan kabarbari kamar yadda sunna ta zo da shi kuma mata da maza duk za su iya fita har da matan da ba su da tsarki suke da haila in sun je sai suke banta gurin da ba cikin masallaci ba su ma a gefe domin kafirai su ga cewa lalle musulmai suna da yawa domin su yawan nan na musulmai yana ƙara tsorata su kun gane ko yawa to wannan shi ma a kula da shi sannan dai wannan magana ta ƙarshe da zan ƙara rufe mana da shi mutum ya ƙoƙari abin da ya ribata a cikin wannan wata ya ci gaba da shi ko da kaɗan ne kamar yadda malam fesa ya ce yanzu ka saba tashi ƙarfe biyu ƙarfe uku to ci gaba da tashi in ka tashi ka yi raka'a biyu ko raka'a uku kun gane kai ko wuturi ne ka tashi ka yi a habbul a'mali ila Allah ta'ala a dawon muhawa in kalla hadisa Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi soyuwar aiki a gurin Allah madaukaki shine wanda aka dawoma ana yi ko da kaɗan ne kakka rudu da yawa adadin rako'i dauki abin da kullum kana iya kai shi in gane ko wannan shine abin da yafi ba tare da na bata wato na ci lokaci ba ba wai dan magana ta kare ba wannan yan uwana mu insha Allah lokuta haka musamman irin wayannan lokuta na Ramadan za mu kokari mu dinga ba su dama suna zuwa suna amfanar da mu Allah ya saka musu da alkhairi muna fatan Allah subhanahu wataala ya karba ayyukan mu ya datar da mu ya sa muna daga cikin wayanda suka dace a wannan wata Allah subhanahu wataala ya sa mun riski lailatul qadri idan ma ba mu riska ba akwai sauran lokaci malam ya faɗa ba shi kenan ba fa a akwai akwai daren 29 yana nan goben Allah ya kai mu kuma yau din ma ba a ce ka je kwanta ba kai alkhairi dukkan watan ramadana akwai alkhairi a cikinsa mun gane ko mutum kai ya sakaci ya raina wato irin ibadar da take cikin wannan lokacin ka ribaci lokacin kun gane ko Allah subhanahu wata'ala ya bamu ikon aiki na kwarai ya bamu ikhlasi yi dan Allah ya bamu ikon yi bisa ga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan zan dakata abin da na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada ga baki ɗaya wanda ne kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ga baki ɗaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh